الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند هاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم قراتم من كتاب رياض الصالحين من أشكن كتاب الجهاد a wani hadisi za mu tashi wa an usmana wa an abi hurairat hadisi na goma kenan a bani wa an abi hurairat radiyallahu anhu qal an rawaito daga sayyidina abu huraira Allah ya kala masa yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tabammana Allah liman kharaja fi sabilihi Allah ya lamunce ga mutumin da ya fita jihadi cikin tafarkinsa, wato a dalilin ɗaukar kalmar addinin Allah. Magana da mina ya dumanu tabammana, lamuncewa, da duk mutumin da ya fita jihadi fi sabilillahi la yukriduhu ba abin da ya fitar da shi, illa jihadu sai jihadi fi sabili cikin tafarki na a cikin wannan akwai iltifatun anil gaibati abinda malaman tafsiri suke cewa iltifatun anil gaiba farko an ce tabammanan lahu Allah ya lamunce kaga manzo Allah ne yake fada kuma liman karaja fi sabilihi ga wanda ya fita cikin tafarkin Allah sai kuma damirin ya koma ga Ubangiji Allah ya karɓi zancen la yukriduhu ba abin da ya fitar da shi illa jihadun fi sabili ya ce fi sabilihi ba an yi iltifati anil gaibati da ana magana da gaiba yanzu aka dawo Allah yana magana da zatin ba abin da ya fitar da shi daga gidansa ko garinsu illa jihadin fi sabili sai jihadi cikin ɗaukaka kalmata wa imanin bi da kuma yin imani da ni wato imani da ya yi da ni shi ne ya fitar da shi daga gidansa zuwa jihadi fi sabilillah wa tasdiqun da kuma gaskantawa bi rusuli da manzannina wato sharadi ne ya fita da ikilasi dan Allah ya fita jihadi kuma ya yi imani da Allah da manzansa to fa huwa daminun sai kuma aka koma zance na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa daminun me gaba a naku yau akwai alayya ko eh to alayya ne farko fa huwa alayya daminun to shi wannan bawa Allahun cewarsa yana gare ni an udkila jannata na shigar da shi aljanna ma'ana dai na lamunce masa zan shigar da shi aljanna au arji'ahu ko kuma na komo da shi ila manzilihi zuwa mazauninsa da ya fito allazi kharaja minhu wanda ya fito daga gare shi ya dawo garin su cikin iyalinsa bima nala da abin da ya sabu min ajirin na lada au ganimacin ko ganima ba zai rasa ɗayan biyun nan ba ala ayi hali idan ya yi shahada a wannan fita jihadi to Allah ya lamunce masa aljanna ba abin da zai masa kaiya da sai aljanna in kuma ya dawo gida to zai dawo da lada ko da bai samo ko sisi ba au ganimacin ko kuma ya dawo da ganima ka gane ai ko kuma duka biyu ga lada ga ganima wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantsi da ubangijin da ran annabi muhammadu yake hannunsa ma min kalimin ba wani rauni yukulamu da aka yi wa mutum rauni da shi fi sabilillah a cikin jihadi fi sabilillah illa ja a yau malkiyama sai wannan raunin ya zo a ranar tashin alkiyama ka hay'ati kamar kamanninsa yau makujima a ranar da aka yi masa rauni sai dai launu dani kamannin wannan jini da yake zuba launi ne na jini da aka sani jajir wa rihuhu amma ƙanshinsa kuma rihu miskin ƙanshin miski ba irin ƙarnin jini na duniya da yake ƙarni ba kuma ya tashi da launinsa ne domin ya bambanta da sauran mutane shi fa shahidi ne mujahidi ne ba ma lamba na a jikinsa ta jihadi to amma kuma ba ƙarni yake ba yana ƙanshin miski wallazi nafsu muhammadin biyadihi manzo Allah ya sake cewa na rantse da wanda dan annabi Muhammad yake hannunsa laula an ya shuka alal muslimina ba dan al'amarin zai tsananta ga musulmai ba ba dan zai zama wahala ga musulmi ba a ce ko yaushe kawai ana cikin jihadi ba ranar da za a zauna a huta ko a je kasuwa ko a je gona kawai kullum a fita jihadi ake ba dan wannan zai yi wahala ya zama tsanani ga musulmi ba ya ce ma ka'attu da ban zauna a garin madina ba khilafa sariya saɓanin aika harin yaki in ka ji sariya yaki kamar Allah ya aika shi bai zai ba da kullum kawai a cikin aika mayaƙa nake ba zan zauna khilafa sariya saɓanin aika mayaƙa ta gazu da za ta je ta yi jihadi fi sabilillahi cikin ɗaukaka kalmar Allah ba abada har abada in dai ina raye to da ko yaushe a cikin tura mayaƙa nake tunda a lokacin musuluncin yana sabo akwai garuruwa da yawa da ba a buɗe ba sai dai yake walakin sai dai za a jidu sa'atar ba na samun yalwa ta dukiya ba a hannu lahum da zan dinga ɗaukan su ina aika su garuruwa suna fita jihadi koyaushe ba tare da yankewa ba harkar yaƙi sai da kuɗi kuma ba na samun sa'atan yalwa ba a hannu lahum da zan ɗauke su akan ababen hawa da za su fita zuwa yaƙi kullum wala ya ji duna sa'atan su ma kuma ba sa samun yalwa da za a ce sun bar komai sun bar zuwa gona da kasuwa da tafiye-tafiyensu na kasuwanci kawai ko yaushe a fita yaƙi suke ni ba ni da abin da zan ɗauki nauyinsu su ma ba su da abin da za su ɗauki nauyin kawunansu wa ya shuku alaihim kuma in nace su su zauna ko ni kaɗai zan fita kullum ina tafiya yaƙi wannan kuma zai yi wahala gare su an yi takalla ko an yi su yi jinkiri su banna ni kadai in fita ba wato zuwa yaki abubuwa ne guda uku wanda kowanne ba zai yi ba ni ba ni da kalbin da zan ɗauki nauyin su na jihadi ko yaushe ba tare da yankewa ba su ma ba su da hali da yalwa da za su iya fita jihadi ko yaushe a aljihunsu ba tare da yankewa ba kuma in nace ni ko yaushe zan fita na su kuma wanda zai yi wahala gare su za su ji nauyi a sai manzo Allah ya fita jihadi shi kaɗai mu mun zauna ba mu bi shi ba to sai yace wallahi rabbi muhammadin bi yadihi na rantse da ubangijin da ran annabi muhammadu yake hannunsa da wajibtu wallahi na yi burin na so an agazuwa fi sabilillahi da fita jihadi fi sabilillahi fa utala a shahidantar da ni sun ba a garuwa sannan a dawo min da raina in sake fita yaki fa ukutala a sake shahidantar da ni sun ba a garuwa sannan a sake dawo min da raina da sake fita yaki fa ukutala a sake shahidantar da ni saboda falalar yaki da falalar mutuwar shahada duk da zafin mutuwa da wahalar suka da tsara kafin a kashe mutum ko a shahidantar da mutum sai ya wahala amma yake ya so hadda lamun kasar da rantsuwa wallazi nafsu muhammadin biyadihi saboda me saboda falalar da take cikin shahada da kuma falalar da take cikin zuwa jihadi ya so da a ce yayi shahada har so wannan hadisi rawahu muslimun imam muslim ne ya rawaice shi akwai wasu hadisai wanda imam nawawi bai kawo su a wannan babi ba sun da suke magana cikin falalar jihadi imam siddiqi ce waje a an anas marfu'an imam anas ya rawaito hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah shi shahidi cikin falalar shahidi annahu cewa shi shahidi ya tamanna in an je lahira duk wanda ya mutuwa shahada yana burin an yarda a ila duniya ya sake dawowa duniya فيقتل شاهدا تدشي عشر مرات هل تقوم أتي يزور يأي شهادة يتاك داوة دنيا يتاك فتاياتي يأي شهادة هل تقوم بما يرى من الكرامة يقول أبن ده يغني نكرم وجع الله يمس على الله وانا حديثنا أنا رواه مسلم كما مسلم يروي شيء سنقور والهاكم بسند صحيح عن جابر imamu hakim shi ma ya rawato da sanadi ingantacce daga jabir dan abdullahi yace kana nabi sallallahu alaihi wasallama idza zakara ashabahu idan manzo Allah ya tuna sahabbansa allazi nastushhidu wal aka shahidata da su fi uhud a cikin yakin uhud idan ana tuna abubuwan da ya faru a baya idan aka ambaci waɗanda suka yi shahada a uhud irin su sayyidina hamza qala sai manzo Allah ya ce wallahi na rantse da Allah da wajidtu na so anni gudibtu ni ma an baro ni ma a sahabi tare da sahabbaina bi fasihil jabal a sanin dutsen nan na Uhud inda aka binne su a lokacin in aka yi maganar shahidan Uhud sai ce wallahi na so ni ma da na yi shahada a Uhud nan ina cikin waɗanda aka baro su ma a sahabi tare da sahabbaina bi fasihil jabal a saman wannan dutse wanda duka ya nuna falalar jihadi da kuma mutuwar shahada wata hadis da muka karanta a zuwa rawahu muslimun muslim ne ya rawaice shi wa rawal bukhari ba'dahu imamu bukhari ya rawaice wani bangaren hadisin ba dukkan ka ba alkalmu din nan da yazo a wannan hadisi aljarhu shine launi imamu nawawi ya fassara mana wancan kalma da aka ce ma min kalmin yukulamu fi sabilillah illa ja'a yawman qiyamati ka hayati yawma qudima kalmu din zai zama jarhun awun su daya ma'anar su daya qudima kamar juriha kuma ma'anar su daya wa wadanan wa ma'anar alkalmu shi da aljaru wa anhu daga abu huraira dai kala ya ce kala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min makalumin yukulamu ba wani abun yi wa rauni da aka masa rauni fi sabilillahi a cikin jihadi fi sabilillahi illa jaa yawmal qiyamati fa sai sai ya zo ranar tashin alkiyama wa kalmuhu yajni wannan raunin nasa yana zubar da jini kamar a ranar aka masa rauni allaunu launu dami launu dami launin da ake gani a ido shine launin jini kamannin wannan launin da yake zubar da miki shine kamar launin ko kamannin jini da yake zuba war rihu amma ƙanshin da yake tashi a jikinsa rihu miski shine ƙanshin turaren miski muttafaqun alai wa an mu'adh radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala fi sabilillah duk wanda yayi jihadi yayi yaki fi sabilillah min rajulin musulmin yana da cikin wato shi mutum ne musulmi sharadi ne ya zama musulmi kuma ya fita yayi jihadi fi sabilillahi wa qanaqatin gwargwadon tatsar hantsar taguwa kinaya ne na takaituwar jihadin nan bai wuce gwargwadon a tace taguwa ba iya jihadin da ya fita yana zuwa gwargwadon tatsar nonin taguwa har ya gama ya dawo manzo Allah ce duk wanda yayi wannan in dai musulmi ne shi wajabatu lahu aljannatu aljanna ta tabbata gare shi wai ba sai yayi shahada ba in dai ya fita da sharadin nan guda biyu yayi ne dan Allah fi sabilillahi kuma shi musulmi ne to kawai ya gama samun tikitin shiga aljanna ko da gwargwadon tatsar nonin taguwa ne وجبت له الجنة الجنة تثبت دليل ومن جريها جرها وإذا أكمس وللوني في سبيل الله أشكين جهادي في سبيل الله أو نكبة نكبة قوية مدى وتمصيبة النكبة شيني المصيبة أنا سوى lakabat dahari musibin zamani ko da ba shahada yayi ba an soke shi da takwas da mashi ko an soke shi da kibiya ko an kare shi da takwabi ya gamu dai da wani musiba a wajen yakin to fa innahu yaji'u ko taji'u yawmal qiyama eh taji'u ita da kabatun din kenan ita wannan raunin da aka masa za ta zo ranar tashin alkiyama ka agraba ma kanan kamar mafi zurfin abin da ta kasance a duniya wato launin zai yi fati ya ƙara zurfi fiye da yanda launin ya kasance a duniya launuha a za'afaran anan yake launin wannan launin shine launin za'afaran ruwan goro mai duhu ya yi kama da jini shi ma ruwan goro in yi duhu yana zama kamar jini to amma yanzu ba abin da yake zuba ba gurbin ciwon ake magana ciwo idan ya zama launi ya yi zama jabir kamar jini ba tunda nama ne a gurin to launin sai ya zama launin yana launin kamar ruwan goro ruwan za'afaran warihuwa amma ƙanshin da wannan launin yake yi kan nufi kamar ƙanshin turaren mutu rawahu abu dauda wa turmudi wa qala turmudi yace hadithu hasan hadisi ne hasani wato kyakkyawa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala bar rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi shi'bi wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta wajen wani dutse wata hanya ta dutse shi ne shi fihi uyayna min mai a cikin wannan makurɗaɗa ta dutse akwai wani dan kalamin idaniyar ruwa uyayna din tasjiri ne na ayin kamar fihi ayinun min mai ne to amma za ka yi tasjiri idaniyar ruwa aka ce uyayna min mai akwai wani dan idaniyar ruwa da yake ukugowa a cikin dutse azabatun kuma ruwan mai daɗi ne ta gane ai haza azubun furatu da'ibun sharabu wa haza dudu rijal aka ce ma'ul azbi ruwan daɗi wanda bai da zarfi yana da daɗin hadiya da'ibun sharabu shan yana da daɗi ya ga ruwa yana kugowa a cikin dutse fa azabatu sai wannan idanuwar ruwa ta kayatar da shi ta burge shi fa qala sai yayi shawara a nan sai ce lawu ita zantun nasa kai ni da ma zan ƙaurace wa mutane na baro gari na ƙaurace wa mutane fa a ƙamtu fi haza shi'idi na zauna a wannan bakurɗaɗa ta biki sai kuma ya faɗa a lansa ta wala af'ala amma ba zan yi haka ba hatta asta'zina rasulullahi har sai na nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah yana raye a Madina kuma shi ma mazaunin Madina ne kaga ba zai yanke wa kansa hukunci ba sai da izinin manzon Allah amma shi ya riga ya gama yanke shawara kawai in dai nemo izini zai kaurato daga gari ya dawo cikin wannan duwatsu kawai ya dinga bautar Allah yana shan ruwansa mai daɗi ko kuma a ina zai samu abinci ban sani ba shi dai ruwa ya gani ya burge shi amma yake ba zan yi ba sai na nemi izinin manzon Allah to da ya dawo Madina fa zakara zalika li rasulillahi sai ya ambaci wannan shawara da yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala la taf'al manzo Allah ce masa karkai fa inna muqama ahadikum fi sabilillah domin yanzu in ka koma cikin dutse kaga babu fita jihadi ke za ka ce za ka zauna na kai ba da ka cikin dutse in za a je yaki ba da kai ba to zaman da ɗayan ku yake yi cikin jihadi fi sabilillah a kudalu shine mafi falala min salatihi fi baitihi akan sallarsa da ya yi a cikin gidansa ta nafila kenan ka bi ila aman tsawon shekara saba'in fitar da za ka yi ka je ka yi jihadi ko da kuwa kana kasa sunan da aka faɗa gwargwadon tatsan nonon taguwa to ya fi maka ka zauna a gidanka kana sallar nafila tsawon shekara saba'in ba kwana saba'in ba fa ba sati saba'in ba ba wata saba'in ba shekara saba'in sallah kuma ka duba girman sallah da matsayinta amma ka fita jihadi ya fi maka ka zauna a gidanka kana sallah ta shekara saba'in sai sai a lafi hukuna an yi ƙasirar lahu lakum shin wai ba kwa so ne Allah ya gafarta muku wa yudke lakum aljannata ya shigar da ku aljanna kamar sun ce bala ya rasulullahi muna so mana Allah ya gafarta mana ya shigar da mu aljanna to in kuna san wannan ku gudu fi sabilillah ku fita jihadi yaki fi sabilillah cikin ɗaukaka kalmar Allah wato in dai mutum ya fita yaki duk zunubinsa ya zubar kuma yana da garanti shiga aljanna shine ma'anar ala fi kun an yakira Allah lakum wa yudkhil kum aljannata ba fa so ne Allah ya gafarta muku ya shigar da ku aljanna to ku gudu fi sabi inda kuna so ku fita jihadi fi sabilillah man qatala fi sabilillah kuwa qanaqati duk wanda yayi yaki fi sabilillah gwargwadon tatsar taguwa wajabat lahu aljannatu aljanna ta tabbata gare shi رواه الترمذي وقال حديث حسن امام النووي yace wal tuwaqu abin da yake maka tuwaqu ma baina al halbatayn abin da yake tsakanin tatsar taguwa guda biyu a tatsuwan a sake tatsar wannan gwargwadon tsawon lokaci na tatsar taguwa guda biyu shi ne ake ce masa kuwaku to amma sai aka ce na tsaki na taguwa akwai kuwaku bakaratin akwai kuwaku shatin to amma wannan kuwa kuna kacin ne ka san ta fi saniya yawan nono ita taguwa ta fi akuya da dinkiya yawan nono ko alhaji muhammadu da nonon samuwa da nala kuma wani ne fi yawa to na saniya ta fi yawa ko to kai dai na saniya ka sani amma to misalin da ya gwargwadon tatsar nonon taguwa idan ya fita jihadi gwargwadon takar taguwa wata kusa da wurin jannatu wal kuwaku ma bainal halbatai aka ce halib ba shine nonon da aka tako ba al halbatu shine takar wa an hudai da gabu hudaira kala yace kila ya rasulullahi an tambayi manzo Allah aka ce ya ma'aikin Allah ma ya adudu jihad fi sabilillah me yake daidai da jihadi fi sabilillah ma'ana a cikin ayyukan musulunci da ayyukan lada wannan aiki ne yake zai sai da fita jihadi fi sabilillah qala manzo Allah ce la tasdiqu lahu ba za ku samu iko aikata shi akwai shi amma ba za ku biya ba za ku samu ikon aikata shi ba fa a'adu alaihi suka sake maimaita wannan tambaya ga manzo Allah marratayn har ko biyu au salama su dai a gaya musu in banda jihadi wanda aiki ne in kai zai zama daidai da wanda ya je jihadi kullu zalika kowanne daya in aka tambaye shi ya tsuri yana cewa la tastafi unahu ba za ku samu iko aikata shi ba to da suka matsa dai har sau uku suna tambaya kun ba kale sai ya ce masalul mujahidi fi sabilillah misalin ba mutumin da ya fita jihadi fi sabilillah kamar salil qa'imil qa'imil qaniti bi ayatillah kamar misalin mutumin da kullum yana wuni da azumi kuma da azumin nan alƙa'im yana tsayuwar sallah dare da rana baya yankewa da tsayuwa baya yankewa da azumi alƙaliki kuma yana kunuti yana yin karatu a cikin sallar bi ayatin lahi da ayoyin Allah kaga ya hada ibada uku ga azumi ga sallah ga karatun qur'ani kuma la yafturu min salatin baya yankewa daga sallah 24 hours wala siyami wala azumi kullum sai ya wuni da azumi kuma a tsaye yake sallar baya yankewa ka ga ba ka wuri ba buɗe baki ke tun da ake baya yanke sallah kuma ga azumi zai yiwu a yi wannan har mai jihari ya gama kwanakin da ya dawo sai dawo ba ta musulatun sa ɗin misalin mai jihadi dai kamar haka ne yana azumi yana sallah yana karanta qur'ani a cikin sallar kuma baya yankewa daga sallar wala siyami wala azumin hatta yarji almujahid fi sabilillah har mai fita jihadi fi sabilillah nan ya dawo to in ya dawo kuka zo kuka haɗu kuri can dara irin ladan da ya samo kai ma ka samu amma in ka yanke daidai da sakan guda to ya fi ka to ka ga ladan da ya a to Allah magana ci da sha baki balakana ka ji da fitsari ba sai an ji an sha baki din ka ji da fitsari to ai ba ci ba shan balakana ka ji da fitsari muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslimi amma wannan lafzu ruwayar muslimi ne bukhari yana da taka shi ma irin wannan ma'anar su daya amma lafazin ana samun bambance bambance a ciki wa bi ruwayati a cikin wata ruwaya kuma وفي رواية البخاري وقال أشي رواية شي بخاري إن أن رجلا والمسلم قال يا رسول الله جنب أبو هريرة قيل يا رسول الله با ينكم البخاري أساس رواية أن رجلا قال يا رسول الله والمسلم يتي يا ما إكرم الله دلني على عمل يعدل الجهاد كيمن نوني قول أيكن ديكي زي دي الجهاد قال مزالة لا أجده لي بانا سامو ba na samun wannan aikin da yake daidai da jihadi a cikin ayyukan musulunci. Ta ga sai yake la ta tafi ulum nan kuma ce la ajidu ba na samu babu shi. Sun maƙala sannan sai manzo Allah yake wa mai tambaya hal tastati wa shin zaka samu iko idza kharaja al mujahid idan mayaki ya fita jihadi zaka samu iko an tadkhula masjidaka ka shiga wajen sallarka masallacinka na gidanka inda kake sallah kuma ka tsaya tsayuwar sallah wala tuktura kuma ba ka yanke sallar nan wata tuba kuma ka tsaya tare da azumi wala tuktura ba ka ci ba ka sha har mai jihadi nan ya dawo za ka samu yi fa kala sai wata bire ya ce wa mun ya sani zalika waye zai samu ikon wani ka da ya ba kansa shi mai tambayi da kansa ya ba kansa amsa an tambaye shi ba ya yi tambaya ya ce wa man yastafi ku zalika a cikin mutum da ya ba mala'ika ba waye da samu ikon yin wannan kana tsayuwar nafila ba yankewa da azumi a bakinka har wanda ya fita jihadi ya dawo baka yanke ba wanda ya samu ikon wani kaga amsa dai ba wani aiki da zai kai falalan jihadi to akalla dai kenan ko ko da kwana uku ne kaga ba kowa zai iya yin wannan ba وأنه لدى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزا الله ياتي من خير معاش الناس له yana daga mafi alherin zamanin rayuwar mutane a gare su bi ma'ana rayuwar da mutane suke yi yanzu a cikin rayuwar ba muna nan muna karatu ba in mun tashi a karatu wani a cikin rayuwarsa yana kasuwa wani a cikin rayuwarsa yana ofis wani yana gona wani yana wajen kiwo to daga mafi alherin lokutan rayuwar mutane lahu a gare su rajulun shi ne mutumin da mumtikun ya yi riko da inani farasihi da ragamar dokinsa fi sabin rai a cikin jihadi fi sabilillah nisan ragama ba linzami ba ne ko yawwa linzami shi sai za a hau ake ɗaura shi kuma ragama ce ya ɗaura domin zai ja dokinsa ko ya kai shi birgima ko ya kai shi wanka ko ya kai shi don shan ruwa misali yana rike da ragamar dokinsa ya tsiru alamatinihi yana yin tsalle ya hau kan dolan wannan doki nasa ina fata an gane matani dama gadon baya ana kinaya a ce ai matanin hadisi da sharhin hadisi ko to asali almatinu din gadon baya na dubba irinsa kuma aka haka zo aka sai alamakin jahannam ita ma ana gaya mata akan doron jahannam shi sirati ana shimfiɗa shi alamakin jahannama to asalin matani shine gadon bayan dabba ya iru alamatanihi shi wannan wanda ya riko da lagamar dokinsa yana yin tsalle ya tuma ya hau kan bayan dokinsa kullama ta miya hay'atan duk lokacin da ya ji kururuwar yaki shi ne hai'a bai haba ba au faza'ata au faza'atan ko ya ji wani firgita mutane sun firgice tsara kawai zai yi tsalle ya tuma alamatin a akan gadon bayan wannan doki na yabta gil katala yana neman mutuwa fi sabilillah au il mota ko mutuwa alqatala kisa au fi shakku min rawi yana neman alqatala au il mota ko kuma mutuwa ko hoto kai za ka wawo da ne to wannan aure zai ba mu tuki ma yace aure shakku min rawi to kai ma naka aure to auren ya bi in aure shakku min rawi in kuma wawo da dafi ne to ya zama adubu tafsiri ka san akwai adubu tafsirin akwai adubu bayani idan kalmar farko da ta biyu ma'anarsu ɗaya to ta biyun ta zama adu tafsiri tana fassara maka kalmar da ta gabace in ma'anarsu daban-daban ne to ta biyun ta zama aɗuku bayani tana maka ƙarin bayani ne akan kalmar da ta gabace to idan wawu da adafi ne zai zama aɗuku tafsiri ne domin da alƙatul da almautu kusa abu ɗaya ne ya bi gil katala yana neman kisa awil mota wal mota da mutuwa in kuma aune to shakku mina rawu ɗayan biyu yana neman kisa a kashe shi kenan awil mota ko kuma yana neman mutuwa ko mazanyahu wannan shi ne abin zatansa abin da yake zata in ya fita abin da zai same shi kenan daga azzannu ne ma'anar ya mazanyahu din nan ay yadrubuhu fil mahalli alladhi yuzannu wujuduhu fi yana neman almota ko alqatila fil mahalli alladhi yuzannu wujuduhu fihi a cikin gurin da ake zaton samuwar mutuwar ko kisan a cikin talaban domin nema da yake bi maradatin lahi subhanahu wa ta'ala ga yardar Allah ta'ala ya kama dokin sa yana tafiya zai kai shi birgima ko shan ruwa kawai sai da ayi kururuwa bai tsaya ɗauko linzami da ɗaurawa da sirri da waye ba kawai ya yi tsalle ya hau kan bayan wannan doki nasa kawai ya fita ya bi mayaƙa yana neman shahada to maza Allah ya ce wannan shi ne min kai da ma'ashin nasu lau mafi alherin zamanin rayuwar mutane mutumin da ya rayu a ɗan wannan take ya fi komai alheri a cikin rayuwar da ya yi a duniya gaba au koko idan ba wannan ba abu na biyu mafi alheri a cikin rayuwar mutane rajulun mutum ne fi gunai matin cikin yan tumakansa na kiwo tasgiri na ganan gunai matin yan tumakai yan tsiraruwa da ba masu yawa ba aushe a fatin ko kuma yana aushe a fatin ko ne na kotu sha'afatin to naka yayi daban aw rajulun aw rajulun fi gunaymatin aw sha'afatin min hadhihi shi'ati to kai ba naka bai abu dina su duka yi da namu ne aw rajulun fi gunaymati fi ra'si sha'afatin to kai ya hada mutane biyu ne a matsayin mutum daya rajulun mutum ne fi gunai matin ko a cikin tumakansa na kiwo kuma fi ra'asi sha'afatin a kan dutse ka ga mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne cikin tumakansa da yake kiwon su a kan dutse min hadin sha'afi daga waɗancan duwatsu to amma mafi inganci daban-daban ne rajulun ne yana cikin tumakansa na kiwo au ko kuma mutum ne yana kan dutse min hadhihi sha'atu daga waɗancan duwatsu aw badal wadi ko mutum ne yana cikin wani kwari min hadhihi al-awdiya daga waɗancan kwazazzabai kamar alal misali masu zuwa noman kadada misali ko ya tafi kiwo na dabbobinsa ko ya tafi wani kwari yana noman kadada ko noman rani ko ma noman damuna yuqimu salata amma yana tsayar da sallah shi wannan baya hana shi yin sallah akan lokacinta. Noman nan na kadada, yau ko da komi ya cika, ba zai hana shi ko inda ya mutu, ba zai hana shi bari ya zai yi sallah akan lokaci ba. Wa yuti zakata kuma yana ba da zakka na tumakan nasa ko na kadadar tasa, baya cewa ai da bashi na yi noman. Ko kuma ai na sha wuya da yawa wanda zakka kuma zan bayar. duka wannan bai hana shi ya ba da zakar dukiyarsa ba wa ya abudu rabbahu kuma yana bauta wa ubangijinsa bayan sallah din yana haɗawa da sauran ayyukan ibada na wajibi da na nafila yana cikin wannan hali hatta ya ajiye hujjar ido har mutuwa ta zo masa laisa minan nasi ko daga cikin mutane ba wanda yake cikin wannan hali illa shi karin fata yana cikin alheri ko fa laysa min nasi shi wancan ne wancan sifa ba yi da wani matsayi a cikin mutane illa fi kai da cikin alheri ba ya cutar da kowa a cikin wannan ibada ta ka ko noman nasa ko ciwon nasa to ka duba waye zai iya wannan in dai ba wanda mai jihadi ba in banda mai jihadi waye zai iya kaurace wa mutane ya koma daji yana kiwo har mutuwa ta same shi yana sallah yana ba da zakka ko kuma a ya koma gona ya tare baya zuwa gari har mutuwa ta same shi kuma yana sallah yana ba da zakka wa ya abudu rabbahu yana bauta ubangiji da nau'in bauta hatta ya ce hu da kino har mutuwa ta same shi to mutumin da ya wannan shine watakila zai daidai da wancan wanda yake fita jihadi fi sabilillah kaga shi ma yana da wahala rawahu muslimun wa anhu daga abu hurairah dai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce inna fil jannati mi'ata darajati inna mi'ata daraja hakika akwai matakala 100 fil jannati a cikin aljanna matakala mataki mataki dama ma'anar daraja mataki na daukar mataki ne da ake takawa a hau sama sai aka yi kinayarsa ga darajoji da matsayi da mukamai da mutane su zama ta yawa ne yana da daraja kaza yana da matakin daraja kaza to daraja a nan matakalar bene ta aljanna kuma duk matakala ɗaya tana kai ka rufi ne na saman benen aljanna to aljanna tana da hawa ɗari kenan a adda hallahu Allah ya tanade ta ita wannan hawa ɗarin lil mujahidina ga masu jihadi fi sabilillah duka ta su ce ma baina daraja ta ne abu da yake tsakanin mataki guda biyu tsakanin wannan step din na farko da step na biyu kama baina samai wal ardi kamar nisan da yake tsakanin sama da ƙasa nisan sama da tafiya shekara 500 ne in ka tashi yanzu da za a hore maka ka taka ka dai sama ta daya to sai ka shekara ɗari biyar kana tafiya sannan za ka isa sama nan da ita daga kai yake ganin haka ne kaurinta kuma shi ma tafiya shekara ɗari biyar sannan tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu shi ma tafiya shekara ɗari biyar to haka darajojin aljanna suke matakin daraja saboda haka in mutum ya bi ka da daraja ɗaya a aljanna ya maka nisa ya maka filfiga ko an goshi ba za ka yi ba to amma shi mujahidi gaba ɗaya wannan darajojin zai ya mallake su a adda hallahu Allah ya tanade ta ta musamman ce lil mujahidi na fi sabilillah ga masu jihadi fi sabilillah ma bai da daraja ta ni kama bai da samai wal ardi nisan da yake tsakanin kowane mataki biyu kamar nisan da yake tsakanin sama da ƙasa rawahu al-bukhari wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله ياتي من رضي بالله ربا duk wanda ya ga da Allah shine ubangijinsa wa bil islam shine ya da musulunci shine addininsa wa bi muhammadin rasul ne ya da annabi muhammadu shine manzansa wajabat lahu jannatu aljanna ta wata ba ta tabbata gare shi kaga wannan a zahiri kamar abu ne mai sauki dukkan mu nan muna da awar mun yadda da Allah shi kadai ne muke bauta mun yadda mu musulmi ne addinin musulunci shine addinin mu mun yadda annabi Muhammadu shine manzon mu to kuma manzo Allah ya aljanna ta tabbata ga wanda yayi wannan intiqadi duk wanda ya yadda da wannan aljanna ta tabbata gare shi to amma tabbatar aljanna da wacce kaifiya imamu siddiqi yace a'a وجبل له الجنة أي دخولها شكاء الجنة أكي نبي إما ابتداء الخود أخلقا الأمري زي شجيت مع النازلة ترد ما سكيرا من أنه بلا القيامة جاءت أن كسرائي يقول بزية مع الجنة أو بعد مكت في النار وكما باين يا تنزون زمن جارو أتكيوتا to in dai shiga aljanna ai amma Allah yayi gaskiya ko shekara miliyan yayi a gidan kurkuku a jahannama in ya fito shiga aljanna ai dai manzo Allah yayi gaskiya ya dai shiga aljanna kuma ta wata ba gare shi to kar ka rutu da wannan ka tantake dan kana an bu sunan musulmi ka yadda da Allah da addinin musulunci ka da Annabi Muhammadu shikenan ka ke yin aiki ka dinga zaluntar mutane kana aikata sabon Allah to akwai zaman kurkuku fa ga musulmai ba wai kafiri kadai ne suke shiga wuta ba in baka bi Allah daidai ba ko ka ta haƙƙin mutane da yawa aka je aka yi biyan bashi da sallar ka da azuminka da ladanka to za a kai ka wuta sai wannan zunubin ya kone tunda baka da ladan su za a aljanna sai an babbaka ka a wuta an goge wannan zunubin sannan a fito da kai a kai ka aljanna da kai imani da Allah kai da da musulunci da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu sa'id al-khudri yace fa ajiba laha abu sa'id inji mai ruwaya abu sa'id al-khudri sai yayi mamaki ga wannan kalma da saukinta wanda ya da Allah shi ne ubangiji ya yarda da addinin musulunci shi ne addini ya yarda da annabi muhammadu shi ne manzo aka ce aljanna ta waje ba gare shi abu da ibn yana mamaki saukin wannan al'amura fa qala sai yace a idaha alayya ya rasulullahi ka maimaita min ita ya ma'aiki Allah ko da ni ne ban ji daidai ba ka maimaita ta alayya a gare ni ya rasulullahi fa a'adaha alayhi magana ya maimaita wannan kalma gare shi ya ji dai yadda ya jin da farko haka dai manzo Allah ya faɗa kuma qala sannan Abu Sa'id yace a sannan sai manzo Allah yace masa wa ukhra to kuma akwai wata falala daban bayan wannan kai kana mamakin wannan wa ukhra akwai wata yarfa'u Allahu bihal abda wanda Allah yana ɗaukaka darajar bawa da ita ni ata darajatin matakin daraja dari fir jannati a cikin aljanna wannan ai ana magana aljanna ta wajaba ne ko a bakin kofa ka samu ta shiga ai dai ka shiga to akwai wata wanda da wannan Allah yana daga darajar bawa matakin daraja dari a gidan aljanna ma baina kulli daraja sai ni nisan da yake tsakanin kowace daraja guda biyu kama baina sama'i wal ardi kamar nisan da yake tsakanin sama da ƙasa قال أبو سعيد يقول وما هي يا رسول الله mecece kuma wannan ya ma'aikin Allah alaihi aljihadu fi sabilillah dan kar ya sake cewa a ilaha alayya ya rasulullah sai ya kare cewa aljihadu fi sabilillah baya ku kadar da an sai ta masa tunda a can an faɗa sau ɗaya ya nemi a maimaita to a nan kafin ya nemi a maimaita ma ba za Allah ya maimaita ma yanda kasin haka ne aljihadu fi sabilillah aljihadu fi sabilillah kuma ko sau ɗaya ka samu ka fita a rayuwarka in dai dan Allah ne kuma wannan fallada ko wai ba ta takaita a iya zamanin manzon Allah ya kamata mu san wannan da kyau ba inna manzon Allah yake aljihadu ma'i fi sabilillah a ba sharadi bane wai sai a zamanin manzon Allah kai dai ka fita dan Allah kuma da sharadin jihadin jihadin ya cika sharadin ka san yana da sharuɗa ba haka kawai ka je ka kama musulmi da yanka da dasa bom da harbi ka ce kai jihadi kafiran ma kansu ka karanta fiqhu za a gaya maka wala yuguza illa bi iznil abawi wannan sharadi na farko ke duk yanda kake kwaɗayin jihadi kaji wannan halalar to ba za ka fita jihadi ba sai da izinin iyayenka in suna in suka ce ba su yadda ba to fa fihi ma fa jahid maza Allah ma sai sai ya tambaya in ya ga saurayi mafi karfi yana kokarin ya bi shi yaki zai ce a hayyun abawa ka ce iyayenka suna raye in ya ce eh to ka je ka yi jihadi cikin yin a gari to ba a yin yaki ta da izinin iyaye sannan kuma an ka fita an tafi jihadi ba daga an je za a faɗa garin kafirai da yaki ba hatta yu da au ilal islami sai an kira su zuwa addinin musulunci tsawon kwana uku suna gudulo musu da addinin musulunci in sun ƙi karɓa sannan sai ku duro musu da biyan jibiya da haraji to ku zo a yi kudu a yi yarjejeniya mu da ku za mu zauna lafiya da kun dini kun wani ya dini ne addinin ku na kafirci ku ma mu namu amma ba faɗa tsakanin mu amma abin da zai ba mu garanti ba za ku yaƙe mu ba duk shekara za ku biya jibiya mu kuka zo kuka yi kasuwanci a garin mu za ku biya harajin kasuwanci in sun yadda shi kenan sannan kuma idan ba sai daga wanda na biyu to mataki na uku shine yaki mataki na uku sun ki su musulunta kuma sun ki su biya haraji kaga ba sai daga za su zauna da ku lafiya ba kenan to wannan dole ku yaƙe su to sai jihadi da ya suka wannan sharaɗin sannan yake zama jihadi ake samu wannan falalar ba haka kawai ka fita jihadi da jahilci ka je ka hau kafirai da tsara da suka ka ce ka yi jihadi ko ka je ka wawo shakantin yamurai ka ce ka fita jihadi wanda duk ba jihadi ba ne rawahu muslimun wa an abi bakari ibn abi musa al-ash'ari an rawaita daga wani babban tabi'i abubakar dan gidan abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu kala yana cewa samitu abi na ji babana shi da abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu wa huwa bi hadratil adu a lokacin yana gaban abokan gaba an fito jihadi fi sabilillah bayan wafatin manzon Allah wannan san nasa har ya girma ka faransa da Abubakar shi ma ya fita jihadi tare da baban sai yace ya ji babansa a gaban abokan gaba ya kuli yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato yana shajja'a rundunar musulmi yana kwadaitar da su jihadi da kuma mutuwa a wajen yaki yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko qala rasulullahi sallama manzo Allah ya ce inna abwabal jannati haqiqa kofofin aljanna ta hata zilali suwid suna karkashin kizowoyin ta kubba zilali janna na zillu asiyuku janna na asai ta kubi kofofin aljanna suna karkashin kinuwoyin ta kubba kina kiraya ce ta jihadi sai ka fita yaki da takwabinka ne za ka buɗe ƙofar aljanna ka shige ta. Ka kama rajulun sai wani mutum ya miƙe, rassul hayati yana da kama wata take ta ƙasƙanci, ma'ana jikinsa dukun-dukun kansa a yamutse, ƙafarsa babu takalmi shi ne rassul hayati. Wanda in ka ganshi ba za ka yi sha'awar ganin sa saboda rashin kamala. Kawai sai ya miƙe shi wannan mutum rassul hayati. فقال يا أبا موسى يا أخي أبو موسى الأشعري آه أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا shin kai ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan magana da kace ne wani abin da kawai ka ji manzon Allah shi ka ji ne mutumin bai ga manzon Allah amma tun da Abu Musa a Musa al-Ashari shi ta ne kuma yace manzon Allah ya faɗa yana so ya samu tabbas shin ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudu haza yana faɗin wannan magana qala na'am Abu Musa yace kwarai kuwa faraja ila ashabi mutumin sai ya koma wajen abokanan su da suka fito daga gari daya fa qala yace aqra'u alaikum assalam ina muku ban kwana ni la tafa aljanna shine ma'ana ina karanta muku sallama ba'ana na zo mi sallama da a ƙara'u alaikum salama ina karanta muku sallama yana nufin na zo mu yi sallama sun makasara jafa na biyu, sannan sai ya karya kuban takobin gidan takobin da ya zare takobin gidan takobin sai ya karya shi aikinsa ya kare saboda takobin ba zai kare dawa gidansa shi ya tafi aljanna ka zuba ya kile ya karya gidan takobin ba alƙahu ya tefar da gidan takobin aikinsa ya kare me zai yi da shi ثم مشى بسيفه sannan ya tafi da takobin sa tsirara ila al'adu ya tinkari abokan gaba kafirai ba baraba bi ya dinga salan kafirai da wannan takobin hatta kutul har sai da aka shahidan sa rawahu muslim saboda wancan hadisi kawai ya latsa shi manzo Allah yake aljanna fa tana karkashin kofofin takubba tana karkashin inuwoyin takubba saboda haka kawai ta haka ne me yake jira tsakaninsa da aljanna kawai sai ya ɗau wannan takobin ya je in ya mutu shi kenan to me zai koma ya a gida kuma rawahu muslimun an abi absin abdurrahman ibn jabri sahabin manzon Allah ne baban absu abdurrahman ibn jabri radiyallahu anhu qala ya ce qala rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce makbarat qadama abdin fi sabilillah adama abdin buga jiki guda biyu na bawa mazubar rad ba ta yi kura ba algubaru ba kura ba duga jiki kafafuwan bawa ba ta taɓa yin kura ba fi sabilillahi a cikin jihadi fi sabilillahi ba ta masa hunnaru kuma wuta ta shafi wannan kafa ko baka kashe kowa ba ko baka yi shahada ba in dai ka fita jihadi fi sabilillahi da sharadin ka san ku dole kafa ta yi kura ko? To, ƙafa guda biyu ba za ta yi kula ba a cikin jihadi fi sabilillah sannan kuma a je lahira wuta ta shafi wannan kafa. Rawahul Bukhari wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaice shi. Wa anna bi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yalidu nar rajulun baka min kashiyatillah rajulun mutum baka da yayi kuka min kashiyatillah saboda tsoron Allah la yajidu an-nar ba zai taba shiga wuta ba hatta ya uda labanu fi dar'i har sai nono ya koma cikin hanta da qur'ani ya ce hatta ya lidal jamalu sai san da kiyari ai wannan yana da sauki ko saboda an kada ba an kada ga allura ai za ka ga kofa ko za ka iya tato bari ka gwada ko igiyar za ta iya ko da kuma zai shiga ko to amma akwai kira da ta zo da hatta ya rijal tummalu ka gane ai ba jabalu ba jabalu raƙumi ba al-tummal ina murtace igiyar nan da ake ɗaure jirgin ruwa a bakin kogi ba ana ɗaure shi gudan kan ruwa ya tafi da shi to igiyar da ake ɗaure jirgin ita ce tummal akwai kira da ta zo da wannan ba za su shiga aljanna ba har sai igiyar nan murtikekiya da ake ɗaure jirgin ruwa ta shiga ta ƙofar allura to wannan ya fi wancan mubalaga saboda nono da aka tatso daga hantsa kuma a ce ka mai da shi cikin hantsan nan ta yaya in ka tsaka hantsa ba za ka ga kofa ba amma wajen fita Allah yana fito da shi amma koma wata ba zai koma cikin hantsa to idan ka ga mutumin da ya kukan tsoron Allah an je lahira ya shiga wuta to nono ya koma cikin hantsa wanda kuma ba zai taɓa yiwuwa ba sannan manzara ce wala yajtami ala abdin gubaru fi sabilillah gubaru shine fa'ilin yajtami gubaru fi sabilillah ula ta yaki fi sabilillah wala yajtami ala abdin ba zai taba gamuwa da bawa ba wa dukhanu jahannama da hayakin jahannama a duniya kashi a tsoron jihadi nan ba ma wai kamar ka ta ta yi kura ba ko a kan doki ko da kuma kake ko baka taka kasar ba in dai ka shaki kulan nan da ta murtike a fagen yaki to ko ba za ka shaki hayakin jahannam kaga dai mutum da ya fita jihadi ko so ɗaya ne ba shi ba jahannam ya yi sallama da ita rawahu turmizi wa qala hadithu hasanun sahih wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulallahi ibn abbas yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yana cewa ainani idanuwa guda biyu la tamassu human naru wuta ba za ta shafe su ma'ana wuta ba za ta kona su ido na farko shine ainun bakati min khashiyatillah idanuwa da kai kuka dan tsoron Allah ba kuka munafurci ba ba kuka riya dan ajin shine tsoron Allah ne ba da gaske saboda ya ji tsoron Allah ne ya fashe da kuka har idanuwarsa ta zubar da hawaye to wannan idanuwar ta ta wuta ba za ta ci ta ba ranar alkiyama ko so ɗaya da kuma ya kuka tsoron Allah in dai ya mutu yana musulmi kuma ya taɓa yin kuka da hawaye na tsoron Allah to duk abin da ya zo da shi lahira wuta ba za ta ci wannan idanuwa ta ta wannan garanti ne ka gaya wa kowa wa ainun da kuma idanuwa ta biyu ita ce idanuwa batar da ta kwana da harusu tana tsaron abokan gaba baɗi kenan fi sabilillah cikin jihadi fi sabilillah wannan shine muhammad shafi na muna babu jihadi idan wanda ta kwana bata rintsa ba saboda kar abokan gaba su afka wa musulmi su yake su to wannan idaniyar ko so ɗaya ne ta kwana bata yi bacci ba to ba za ta ci wuta ba a rata shi alkiyama la ta musta annaru rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan وعن زيد بن خالد الجهني كان رضي الله عنه أن رسول الله حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيء من جهز جاجيا in wanda ya shirya mayaƙi fi sabilillahi shi ne samu zuwa yakin ba amma ya ba da doki da takwabi da garkuwa da falkwali da sirke da guduri ya tsora wani ya tafi jihadi to maza ala ke faƙar gaza hakika shi ma ya yi yaki yana gida ya samu fallalar da wanda ya je yaki ya samu in dai ya shirya mayaki ya zama duk abin da ya fita da shi kai ka shirya masa ya fita to kai ma ka je yaki wa man khalafa gaziyan wanda ya maye wa mayaki fi ahli cikin iyalinsa bi khairin amma da alheri mutum ya fita jihadi bai bar isasshen guzuri ko abinci a gida ba sai kake kula maka da iyalinka kake ba su nake fari kake tambayar wani hali kuke ciki ai wane ba lafiya za ka sai magani ka bayan ko ai wane yana buƙatar sutura ko takalmi wane ya bada za ka sayo ka bayar duk wani abu da da mai gidan yake yi in yana gida sai ka maye masa shi ya tafi yaƙi kai kake kula masa kake ɗaukar nan wannan nauye nauye yadda yake ɗauka a gidansa shi yasa magana ce bikaini da alheri kar ka je kai kwatanci yawa alheri aka ce ba ka maye masa da sharri yawa manzo Allah yana ganin komai ya san da halayen mutane shi yasa yake bikaini yawa ka maye masa da alheri ba ka je ka zauna kana hira da matarsa kana jin daɗin zancen ka ba ba ka je kana gare masa ‘ya'ya mata ko kuma iyali a'a har ga Allah abin da ya kawo ka shi ne ka je halin da suke ciki ka taimaka mu to duk wanda ya yi wa mayaki wannan a ƙadgaza shi ma ya yi yaki kaga ashe mutane da dama suna da damar da za su samu kallalin jihadi in lokacin da ake fita jihadi muttafaqun alaihi wannan hadisi an yi tafaki gare وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم ياتي أفضل الصدقات mafi ficin sadakoki a cikin sadakoki wanda Allah yake karɓa ya bada lada to wacce tafi kowace falala zillu fusɗa'in inuwar hema da aka kafa ta fi sabila a cikin jihadi fi sabilillah ko kun je abokan gaban sun gudu ba su zo ba kuka kafa tanti tanti shine kustas kuka zauna a ciki to in wannan da kuka sha ta wannan hemar ko bukkar ba sadakar da ta kai wannan lada ka gane ai ko kuma a'a kai ne ka mallaki hemar abokin tafiyar ka bayi da ita sai ka bayi sadakar inuwar ka sai ya zo ku zauna ka san akwai wanda shi ko hotel aka je ko mazauni shi kadai yake so ba ya so ya zauna da kowa to ka ba da dama a inuwarka da ka kafa a tanki cikin jihadi fi sauran wani ya zo ya zauna kaga ka bai sadaka ta inuwarka da ka kafa to ba sadaka da ta kai wani zillu kusatin inuwar tanki da aka kafa fi sabilillahi wa manihatu khadimin da ba da aran hadimi ya tafi jihadi fi sabilillahi kana da bawanka da ka mallaka yana maka aikata aikatan gida yana hidimta maka sai kai baiwa daga minha ne aka ce minha baiwa manahahu ya masa baiwa to manihatu kadimin shine aran bawa da ya bayar fi sabila cikin jihadi fi sabilillah yana da bawa ya hakura da hidimar bawa yace aikin da zaka mun yanzu ka tafi cikin mayaka ka je kai jihadi fi sabilillah to ba wata sadaka da zaka bayar da kai wannan halala au daruqatu fahali ko kuma ingalman abin hawa doki ingalma ko raƙumi babba da mutum ya bayar aka hau aka tafi jihadi fi sabilillah to ba wata sadaka da kai waɗannan guda uku falala in ji manzon Allah su ne afdalu sadaqati rawahu turmudi wa qala hadithu hasan sahih wa an anas radiyallahu anhu anna fatan min aslama akwai wani saurayi daga cikin kabilar larabawan aslam kala ya zo ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inni uridu al-gazwa ni fa ina nufin zuwa yaki wato ina so na bi ka zuwa yaki walaysa mai amma ba abin da yake tare da ni ma atajahhazu bi abin da zan yi shirin yaki da shi walaysa ma atajahhazu bihi babu abin da zan yi shirin yaki da shi mai a tare da ni ai mun san fallan ma jahazahu bi jahazi shirin tafiya idan na fatake ne shi ne su ɗauki kayan kasuwa su da buzuru to wannan kuma shirin fita jihadi ake ne ina son zuwa yakin nan ya rasulullahi amma ni ba ni da abin da zan yi shirin fita yaki da shi ba ni da buzuri na zuwa yaki kala maza Allah ce iti fulana to ka je wajen wani maza Allah ya sa akwai wanda yake da yalwa da wadata fa innahu kana qad tajahaza wannan nan da yayi shirin fita yakin nan ba marida amma sai ya gamu da rashin lafiya ka je ka sai shirin da yayi na zuwa yaki kafin ya gamu da rashin lafiya ya baka kaga tunda zai baka shirin da dokinsa kenan da takwabinsa da garkuwarsa da sirkinsa da kwalkwalinsa da gudurinsa duk ya baka ba a tahu sai saurayin nan ya zo wajen wannan mutum faƙala ya ce masa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yuqri'uka salam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaishe ka ya ce in gaishe ka wa yaqulu bayan zai so kuma yana cewa a'tini allazi tajahhalta bihi ka bani duk abin da kai shirin fita yaki da shi kala sai shi wannan mutum mara lafiya da ya kula na ya kira sunan matarsa ya ke wance a atihi allazi kuntu tajahhaltu bihi ki ba shi duk abin da na kan sai na yi shirin fita yaki da shi shi yana kwanci ba zai iya tashi ba da zai iya da shi zai zai sauko da hannunsa ya bashi to amma yana kwance ba lafiya ya kira matar da ke ba shi duk abin da kika san na shi da fita yaki da shi wala ta hadisi anhu shay'a kar ki tsare komai anhu gaban wannan mutum da ya zo karban kayan yaki duk abin da kika san na shirya shi na tanade shi na fita yaki kar ki rike komai ki dauko ki bashi fa wallahi ya mata rantsuwa shi mijin nata yace na rantse da Allah la ta haƙi fi minu shi ba za ki tsare wani abu ka san mata wani lokaci ka ce a bada kwano ɗaya sai a bada kamar ba kashi ba na su bane ba ba su suka ce fa noma amma in ka ce ba ma wani abun nan ba ko abincin da aka daba aka ce da Allah an an dafa almajiri yayi bara a bashi yana da kyau ka ce duk almajirin da ya fara bara kun gama abinci a bashi yana da kyau wannan saboda zai riga ka ci kuma za ka samu lantana da birra a datun da tsunin ma fi yana da kyau mutum ya yi ƙoƙarin wannan ka ba da umarni ga matarka in almajiri ya yi bara wanda ya yi bara farko bayan kun gama abinci to a kira a bashi ko da kaɗan ne to ba kowace mata ce kuma za ta kiyaye wannan kai ba wannan ba ko kuna zaune a gida ɗaya ko makota akwai wasu masu ƙaramin ƙarfi kace da Allah an yi abinci a dinga kaiwa wancan tsohuwa a gida kaza to in an yi ɗaya biyu uku sai ka samu kuma an yi fashi to ya san halin mata wannan ɗabi'ar su ce da al'adar su sai ya ce fa wallahi na rantse da Allah la ta haji fi binu shay'an ba za ki rike komai ba daga cikin abin da na shirya fita yaki da shi fa yubaraka laki fi kuma sannan a yi miki albarka a cikin saboda mai manzon Allah ne ko yace a bada duk abin da na shirin fita da shi ba za ki rike wani abu kuma a miki albarka a cikin zama kalan ma ki tattaro gaba ɗaya ki bashi ya fi miki albarka wannan yana ƙarfafa da ne saboda kar ta rage wani abu da sai dokin da ba mai gida da zai fita ba yan zuman nan da ya tanada ai ai za ta wani amfani ko ɗan kirishin nan da ya zo haka ya fita na ɗan taure wani mu bai ko haɗa shi da galin alkaba ya fita to yake kanki ajiye komai na rantse da Allah ba abun da za ki ajiye kuma sannan ya zama an yi miki albarka a cikin wannan abu da na baki bayar gaba daya rawahu muslim wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila bani lahayat ya aika dan aike zuwa kabilan larabawan banu lahayan a can wani ƙauyen su suke a wani gari daban fa qala abinda ya manzo Allah ya aika musu shine yace liyanba ismin kulli rajulaini ahaduhuma daga dukkan mutanen gida mutum biyu da suke zaune a gida ɗaya to kowanne gida a cikin mutum biyu a aiko min mutum ɗaya wal ajru kuma ladan in an tashi bainahuma za a raba tsakani saboda manzo Allah ya san su ya san halin su ya san ɗabi'a yawancin su makiyaya ne to idan aka ce dukkan su fitowa zan fito wannan gobe wa zai kula musu da garinsu wa zai kula musu da matansu da 'ya'yansu to sai maza Allah ya yi hikima ya ce dukkan gida gidan da yake da mutum biyu to a aiko mutum ɗaya a cikin mutanen biyu na wannan gidan shi wanda aka bari a gida kar ya damu kar ya ji haushi ladan za a raba musu shi da wanda ya fito ana neman mayaƙa ne da za a aika zuwa yaki runduna kuma ta yi ƙaranci sai manzala ya aika wa banu da hayat cewa kowanne gida a cikin mutum biyu su ba da mutum biyar ma'ana idan gidan ku goma ne to za ku ba da mutum biyar ba ba wai mutum ɗaya kawai za ku ba da in ku shida ne za ku ba da mutum uku in ku hudu ne za ku ba da mutum biyu in ku takwas ne za ku ba da mutum uku in ku shida ne za ku ba da mutum uku domin lafazin ba wai a kowane gida ke ba min kulle rasulai cikin dukkan mutum biyu in ku goma nan kuka waro biyu to ku ba da ɗaya ku ƙara waro biyu ku ba da ɗaya ku ƙara waro biyu ka ga kun kuka waro biyu sau biyar kun ba da mutum biyar kenan kuma kun bar mutum biyar su kula muku da gidajen wannan shine hikima na ɗiban mayaka kar a ɗebi mutane gaba ɗaya kuma a bar gari ba a san me zai faru ba bayan fitar su rawahu muslimun wa fi riwayatin law cikin wata riwaya ta shi muslim din dai li yakhruj min kulli rajulayn rajul lamul amr ce lallai ne rajulun mutum ɗaya ya khuruji ya fito min kulli rajulani daga dukkan mutum sun maƙala da ƙa'iri sannan manzo Allah sai ya ce wa wanda shi ya zauna a gida din ba shi ya fito ba ayyukum kalafa al da fi ahlihi wa malihi ku masu zaunawa a gidan kowanne daga cikin ku da ya maye wa mutumin da ya fita jihadi ya maye masa fi ahli cikin iyalansa wa malihi da dukiyarsa bi khairin amma da alheri kana da mislu nisbi ajrin khariji to za a bashi misali rabin ladan wanda ya fita ba za ka samu kamar nasa ba kan inda shi yaki ya tafi kai kuma kawai ke ba ne kai muka ba su abinci kana zaune a gida amma za a baka rabin ladan wanda ya fita jihadin in ka mai masa da alheri a'a akwai a watan wayan ba wal ajru bainahuma la da tsakanin su za a raba musu kenan wannan ya samu rabi wannan ya samu rabi a zahirin lafazin kenan kaga wannan ya karfafa wancan cewa shi da ya mai masa da alherin za a ba shi rabin ladan wanda ya fita wa an al-bara'i ibn azib radiyallahu anhu qala yace atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama rajulun wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama mutumin muqanna'un ko bil hadidi wanda ya tokare jikinsa da bakin karfe bi ma'ana ya sa turke na yaki ai mun san wala hum maqani'a min min hadidi yawa muqanna'un bil hadidi ya sanya turke na karfe fa qala ya rasulullahi ya ma'aikin Allah uqatilu ko zan yi yaƙi har na mutu an usulimi ko kuma ukuta na dawo gida lafiya faƙa'a ya ce uƙatilu zan fita jihadi ne an usulimi ko kuma zan fara musulunci ya zo ne bai taɓa musulunci ba kuma ana shirin fita yaƙi to yanzu na fita yaƙin ne tukun daga bayan musulunta an musulmi ko kuma zan musulunta da farko ba kala yace asilin ka musulunta su an kasa yaki ka mutu kai baya ba zan tunda kowanne aiki ana gina shi ne akan musulunci ka musulunta sun makatil sannan ka tafi yaki ba asilama sai mutumin ya musulunta a hannun manzon Allah sun makatala sannan ya kama yaki ya kama sauran kafirai faƙoci da kuma ka shahidantar da shi wannan abun ya faru ne a tsawon yakin ba ba a san daga inda yake ba ko daga cikin rigar kafirai ya fito ko kuma daga wani gari daban ya zo madina ya fi cewa manzo Allah ya fita jihadi shi ma ya bi baya an zo dai an yi tsawon yaki yake to ya rasulullahi na shiga yaki ne kai tsaye ko na musulunci yake a kafalu musulunta ne tukuni sun makatin sannan kai yaki fa aslama kuma sai ya musulunta sun makatala sannan ya kutsa sahun yaki fa kutila kuma ka shahidan da shi kaga bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai yi aikin haji ba bai yi zakka ba bai karanta qur'ani ba bai yi zikirin Allah ba in banda kalmomin shahada da ya furta a cikin kalmar shahada fa qala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace amilat qalilan ya aikata an kaɗan na aiki wa ujira kasira amma an bashi lada mai yau saboda shahada yi ya samu ladan shahidi duk fallalar da duka ba za a baya ta shahidi ya samu amila ne ko amalu amila kalila eh haka ne in amalu ne to zai ce kalilu zai zama amalu kalilun wa ajrun kasiru da wannan ma'anar sai ya zama amalun kalilun aiki ne dan kaɗan wa ajrun kasirun da kuma lada mai yawa to amma sai yake amila ya aikata kalilan ɗan kaɗan na aiki shi da kalmomin shahadar nan da ya furta da kuma yakin da ya je ya yi mubashara aka shahidantar da shi wa ujira kuma an ba shi lada kasiran mai yawa muttafaqun alaihi wa hadha lafzul bukhari dan da muka karanta shi ne lafzul riwayar bukhari ta muslim din zaka zama amalun qalilun wa ajrun kasirun alhamdulillah har yanzu babu yana da tsawo saboda haka za mu kwana yau ma dai ban je karshen babu ba saboda babu yana da yawa a gobe ma babu ba zai kare ba ko to alhamdulillah sai mu kwana anan to akwai tambaya ya take na'am eh Mhm. eh to wannan yana tambaya wai mutum ne direba ne yana tukin mota ya ɗebi fasinja sai motar ta samu hatsari a cikin fasinjan aka samu mutum ɗaya ya kare kuma wanda ya karya nan yana zaman jinyar karayar nan bai tashi ba kuma ya rasu a cikin wannan jinya ta karaya tambayar da yake shin akwai kafara a kan shi wannan direba ko babu to ƙauli ingantacce dai ko da a take mutumin ya mutu babu kafara a kansa babu biyan jiya saboda shi ma yana cikin mota akwai bambanci tsakanin hatsarin mota direba yana ciki wani daga cikin fasinja ya mutu da kuma yana tuka mota idan ya kaɗe wani ko ya taka wani ya mutu akwai bambanci idan yana cikin mota ne yana tuki aka samu hatsari wani ya mutu to babu biyan jiya babu kuma kafara akan direba saboda shi ma yana ciki da abin ya zo da tsautsayi a kansa shi ne ma zai mutu nawa aka yi hankali a ce gare gare kawai ya mutu a to shi waye biya biyarsa waye ka fara fasin da an dora musu an ce su yi in dai yana ciki aka yi hatsari ko ya goyi wani akan mashin ko ya goyi wani akan doki ko rakumi suka yi faɗo ko wani abu ya faru a dokin ya tuntuɓe wancan ya faɗo ya rasu ba biyar da zai biya kuma babu kafara sai dai in ya zama shi direban akwai ganganci ya san tayarsa ta yi dubi ko ta sube kuma dai ya lafta fasinja wannan tayar kuma ita ce ta fashe ta zama hatsari ko kuma alal misali ya san motarsa tana buƙatar juye ko tana buƙatar wani abu wanda rashin yin wannan abin zai iya jawo hatsari kuma bai yi ba kuma wannan abin ya zama dalilin hatsari to wannan ka duk wanda ya mutu shi ne tabbata sai yayi kafara ko ya biya biyu ina fata an gane shi ma duka yana ciki idan a ilimin sa na direba ya san ya shiga ko ba take din nan zai fita lafiya kafin wancan ya zo ba za su haɗu ba dama kare tuki ana yin ba take nan ko kana tafiya ba sai ka sanar da mota dole sai ka bisa a baya sai ta tsaya sannan ka wuce ba to amma zama ba take idan da ganganci a ciki ganganci ya jawo hatsari to lalle duk wanda ya mutu sai ya biya biya kuma sai ya yi kafara ha duka yana ciki tunda duk motar da aka kera ta akwai ka'idar adadin mutanen da za ta ɗauka dan kiyaye ka'ida ma wata za ka kujerun ma a rarraba suke ba ma haɗu suke ba za ka ga wannan daban ga inda za ka jigina kanka a jiki ba ka haɗu da waccan ba waccan ma daban waccan ma daban amma sai a zo tsakanin wannan da waccan a sa mutum wancan da waccan a sa mutum to in aka yi overload shi ma an hatsari ya faru aka mutu shi ma akwai ganganci dole wannan sai an yi la'akari da wannan amma an cika ƙa'ida ana tafiya a cikin mota sai hatsari ya faru babu gangancin direba a ciki to wannan duk wanda ya mutu babu jiya babu kafara to amma idan tuki yake sai ya kaɗe mutum ko ya taka mutum ko mutumin ya mutu to wannan zai iya jiyar kuskure shi ma idan ba da gangan ba shi ma in ba ganganci to ya yi kisan kuskure zai biya jiya ta kuskure kuma zai yi kafaran kisa wa man qatala mu'minan qada'an fa tahriru raqabatin mu'mina amma lam yajid fa jamu shahrayn mutatabi'an tawbatan min Allah ko da kuskure ne akwai kafara kuma fadiyatun musallama sun ila ahli zai biya diya da zai miƙa wa iyalinsa ko da kuskure ne wannan shine ka'ida in ba ganganci a ciki ya kaɗe mutum to kika kuskure ne zai biya diyar kuskure kuma zai yi kafara in da ganganci a ciki to za a kashe shi domin kisasi mutum da ya yi ganganci wajen kashe mutum in kuma an yazo mana to zai biya diyar ganganci tana bambanta da diyar kuskure wannan shi ne ya kasance a kwarai kuwa wancan ba ya ɗauke wancan diya da kafara in sun haɗu ɗaya ba ya ɗauke da diya haƙƙin iyalan mamaci ne kafara kuma haƙƙin Allah ne shi yasa ai Allah ke fadiyatun musallamatun ila ahadi bai ce ilayya ba kafara ita ce ta Allah dan ka biya iyalan mamaci biya bata sauke maka kafara dan kai kafaran kisa bata sauke maka biyan biya ba kowanne wajibi ne inda gaba da Allah ya faɗi su a suratul nisa'i sai baya dauke sai kowanne sai an yi sai dai manzo Allah ai Allah ta illa an yasaddaku sai dai in dai mamacin in yafe sun ce sun bari sadaka wanda mu yawanci alhamdulillah mutanen mu yanzu suna da wannan tausayi da imani zai yi wuya a yanzu mutum ya yi kisa ko na kuskure ko na ganganci a ce dangi mamacin nan sun ce dole sai an biya su biya da ana karɓar diya yanzu ba za a iya biyan biya raƙumi ɗari fa raƙumi ɗari shi ne diya na rai ɗaya ko dinare dubu goma sha biyu ana kokowa da mu a rubu dinarin ma jiya sadaki wani sai ai kaza da wani sai kaza ne rubu dinarin ma ana kasawa rubu din dinari ɗaya ɗaya bisa hudun dinari ana kasa biya a aure yanzu balla da za cikakken dinari kuma ka biya dubu goma sha a kan rai ɗaya to amma Allah ta illa an yi saddaku na to in ya kasa ka gaskiya bai inganta ba saboda shi rubu dinarin dinnan shari'a ce ta ayyade shi abinda ya faru a zamanin manzo Allah walau ka taba min hadisi wannan kusuciya ce ko wanda aka ce ya karantar da ita abin da ya sani na ayoyin da suyoyin Qur'ani shine sadacin sa duka wannan kusuciya ce wanda ire-iren wannan wajen kafara ma ya faru da wani da kare azumi da gangan manzo Allah yake za ka yi azumi ka ce ke ne ina ga ina azumi ne ma mutuwa zan yake to za ka samu abu da za ka sai da miskinin sittin yake na rantse da Allah a garin nan Madina ba wanda ya kai talauci aka kawo kuma sadaka ba a auna ba wanda ka ka dau wannan ka je ka ba wa miskin yake akwai wanda ya kai ni talauci ne mazala to ka je ka ci amma daga yau ba zai ƙara halatta ga wani kan kaga an yi masa iyaka to wancan ma kusuciya ne da manzon Allah ya yi a wannan zamanin amma abin da shari'a ta tabbatar da zuci ne da zai sai ya kai rubu dinari in bai ka rubu dinari ma gaskiya aure da inganta to alhamdulillah abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana Allah ya ganar da mu to me yasa ake dubu ashirin dubu ashirin din da ya faɗa ai na na gan shi na ga gudu yake dubu ashirin din to da wanne hukunci ya auna ya tsaye da dubu ashirin dubu ashirin din nan da dala ya lissafa ko da ko da dinari ko da dirhami ai bai faɗa ba bai ce kuma kawai magana ce ko ku nema mutane sauƙi da kai kuma da yasa yi wannan ba wajen rubu dinari shi ne ka'idar mafi kankantar sadaki abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ganar da mu marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya wadanda suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya wadanda suke taimaka mana wannan karatu yana gudana da jikin da aljihun su Allah ya taimaka musu Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi wadanda suka saya mana sabon janareto suka ba mu mai na janareto Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka karbi azumin mu da ibadun mu da sallolin mu da dukkan ayyukan mu na alkhairi Allah ka albarkaci matayen mu da ƴaƴan mu da zuriyar mu gaba daya Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da makotanmu da suka rigaye mu waɗanda suke raye in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a Fatiha da salatul Fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا مؤنس كل وسيل ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض نسألك باسمك الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي علت له الوجوه وكشعت له الأصوات ووجدت القلوب من خشيته أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تقضي جميع حوائجنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله